الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله الغر الميامين وأصحابه الهدى المهتدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه bayan haka in uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu har ila yau muna cikin babi da yake haramta zalunci kuma yana magana akan maida haƙƙin wanda aka zalinta zuwa su mun isa hadisi na Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu wanda a ƙarshen sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ishara zuwa a anesanci zalunci kuma a ji tsoron wato addu'ar wanda aka zalunta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin wani hadisi yana cewa salatatun la turaddu da'watuhum as-sa'imu hatta yuftir wal imamu al-adil wa da'watu al-mazlum tahmi tuhmalu 'ala al-ghamam wa tuftahu laha abwabu as-sama' wa yaqulu Allah tabaaraka wa ta'ala wa 'izzati wa jalali la ansurannaka walau ba da hid a cikin wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wasallama yake magana akan addu'an wanda ya aka zalunce shi yace addu'o'i guda uku ba a maida su wato addu'o'in mutane guda uku Allah subhanahu wata'ala yana karban su na farkon su as-sa'imu hatta yuftir mai azumi har ya ajiye azumin shi har ya sha ruwa haka dalika al'imamul adil jagora adil shi ma ya shiga ciki na ukunsu shi ne da'watul mazlum addu'an wanda ya aka zalinta wanzu Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce wannan addu'an nan ana ɗaukinta cikin gizagizai tuhmalu alal ghamani wa tuftahu laha abuwa sama kuma ana buɗe mata ƙofofin sammai wato ita addu'a na wanda aka zalinta tana samun ƙofofin sammai dinnan guda bakwai ga baki ɗaya a buɗe suke kana Allah yana cewa la'ansuran naka walau ba da hin komin daɗin daɗewa Allah subhanahu wa ta'ala nasara dai ya aje ta ga wanda aka zalinta kuma ya roƙi nasarar nan saboda haka a kiyayi zalintan mutane kuma a nesanta daga haka حديث نقب عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعيد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي رجلا من الأزد يقال له ابن اللطبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي إلي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا لكم وهذا هدية أهديت إلي أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة له قوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رؤي عفرة إبطيه فقال اللهم هل بلغت ثلاثا متفق عليه wannan hadisi da abi humaidin abdurrahman bin sa'adin sa'idi Allah ya kara masa yarda ya karbo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko kuma yake ba da labarin wata waƙi'a da ta faru shi abi umaidin abdurrahman bin sa'adin sa'idi ya karbo kusan kimanin hadisai 120 daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana ba da labarin cewa manzo sallallahu alaihi wasallama ya nada wani mutum da ake kiransa ibn lutbiya wannan mutumin nan yana daga kabilan al-azd wannan kabila ko kabila ce daga kabilun da suke yaman ya nada shi akan karbo zakka falamma kadima bayan ya iso ya je ya dawo sai ya ce wa manzo sallallahu alaihi wasallama hadha lakum wa hadha uhdiya ilayya wannan naku ne wannan kuma an bani shine kyauta sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dama shi mai gyara ne a koda yaushe idan ya kalli mutane bisa kan kuskure baya kyale su akan haka zai sanar da al'umma gabaki daya domin su shaida hakan ba wai dan wannan mutumin a razana shi ko kuma a yi wato ba da labarin abin da aikata ba a'a don ya fahimci kuskuren shi don su ma al'umma su gane munin irin wannan kuskure ɗin nan kuma mun faɗa a can baya hutubobi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai a cikinsu hutuba ariza wanda dai wani abu ne da ya tashi sai kuma ya tashi ya yi hutuba don ita akwai kuma hutuba ratiba kamar hutubobi da aka sani irin na su sallolin juma'a da su sallolin idi da sauran abun da ya shafi makamancin haka to a nan manzo sallallahu alaihi wasallama da jin shi haka ya miƙe faƙama rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alal mimbari bisa kan mimbari fahamid Allah ya gode wa Allah wa asna alaihi yayyabo gare sa sun maƙala sai ya ce bayan haka amma ba'du bayan haka fa inni astamilu rajula minkum alal amali mimma wallani Allah ya ce hakika ni nakan naɗa mutum bisa aiki kuma bisa abun da Allah ya danka a hannuna wato aikin dai na Allah ne tafiyan ma dole ta kasance bisa abun da Allah yake so saboda haka manzo sallallahu alaihi wasallama da ya kauce ya tashi yake gaya musu matsalan wannan abun da ya aikata ya ce fa ya'ti fa yaqul sai wannan wanda na naɗa sa ɗin nan ya zo ya ce, Haza lakum wannan shi ne abin da kuka turo ni na taro na zo da shi, wa haza hadiyyatun ohiyar ilayya, wannan ko kyauta ce aka bani ita. Afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tiyahu hadiyatuhu in kana sadiqan sai manzo sallallahu alaihi wa sallama anan yace mai zai hana idan kyauta yake jira ya zauna a gidan mamarsa da babansa har sai idan wannan hadiyan ta iso shi inda gaske yake yace wallahi yana rantsuwa anan la ya'khudhu ahadun minkum shay'an bighairi haqqihi illa laqiya Allah ta'ala babu wani ku da zai doki wani abu ko kuma ya karbi wani abu ba tare da haƙƙinta ba face ya hadu da Allah ya gamu da Allah ran gobe kiyama yace yahmiluhu yawmal qiyamati yana dauke da wannan abun ko da wannan abun kyautar da aka baka rashawa take ko da daf take za ka ɗauke ta ka zo da ita kai dai a takaice sai ka iso da ita ko da an baka yankin gari ne ma rashawa kai dai za ka zo da ita wato matsalan ba ƙarami ya ce baran gobe kiyama ya ce fala a arifan na ahadan minkum laqiya Allah yahmilu ba'iran lahu raka'un anan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dama an tura shi rahama ne ga al'umma, kuma babu abun da yake so kamar Allah ya tsirar da kowa a al'ummansa, shi yasa a nan yake gargaɗi kuma yake gargaɗansu, ya ce da su, Kada na haɗu da waninku ran gobe kiyama, yana ɗauke da raƙumi tana fidda irin murya nata. Au bakaratan laha kuwarun, ko saniya ita ma tana fidda murya, au shatan ta yi aro ko kuma akuya tana fidda murya irin tata wato wannan ishara ce kan rangobe kiyama halin da azzalimai za su kasance a ciki musamman masu karɓar rashawa musamman masu yin zalunci za su yi dakon wannan abun da suka ɗoka na zaluncin nan idan suka yi dakon wannan abun nan za su gamu da ubangijinsu suna ɗauke da wannan abun nan har su zo wajen wannan wajen wajen mahshari ran gobe kiyama kuma wannan kuka da wannan dabbobin suke yi shi kadai ya isa ya isa tonon asiri gare su ya isa tonon asiri gare su kuma ya isa faduwa cikin kunya gare su domin me domin shi mutum daga cikin al'adansa duk tsiya da yake yi baya so a san asirinsa kan wannan tsiya da yake tafkawa to anan ana so a nuna cewa kunyan duniya tafi kunyan lahira tafi muni akan kunya a nan duniya saboda haka ga halin yadda suke a lahira tinkan su iso wajen mahshari kowaye ya riga ya ga halin da suke ciki kuma ya fahimci inda suka dosa kuma ya fahimci rayuwar da suka yi na zalunci da almundahana a cikin wannan duniya ثم رفع يديه حتى رؤيا عفرة إبطيه sai manzo Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ɗoka hannayensa tsarkaka sama har aka ga hasken hammatan shi faƙala Allahumma hal ballar ya ce ya Allah yana cewa Allahumma na isar da aike Allahumma na isar da aike Allahumma na isar da aike sau uku yawanci idan ya faɗi haka sahabbai suna cewa na'am eh mun shaida lalle ka isar da aike amma anan ba a kawo wannan ba zai yi shi wanda ya rawaita ya takaita akan abunda aka yake so ya isar na sako na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zai yi kuma sahabbai a lokacin yanayin yadda suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun dimautu da halin kuma sun shiga cikin huduri da tadabburin wannan wahalhalu na ranar gobe kiyama shi yasa ba iya an ji muryansu a wannan lokacin ba dama mutum idan ya ji tsoro yana iya ya bada ansa amma ba lalle a ji muryan shi ba a cikin halin tsoro saboda haka kusancin su da manzo sallallahu alaihi wa sallama lalle idan an tuna musu da lahira lalle za su shiga cikin hali irin na dimaucewa za su ga kamar suna dab da ita haka salihan bayin Allah suke wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawaito shi وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ألا يكون دينار ولا درهم كانوا مشجون حديث أكن بيان متم a aje shi akan wani matsayi kuma ya zama yana ɗaukan wani abu daga wajen mutane wanda yana nan kamar rashawa abu ne wanda a addini an hana shi musamman ga jagorori alƙalai an hana su karban wani abu ko da kyauta ne kabar batun rashawa ma kyauta haka kawai mutum ya zo ya ce ya ba su hananne ne an hana su عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي التونسي wannan yana daga cikin manya-manyan malaman wato Ifriqiya a wancan lokacin kuma yana nan sa'an su Imam Malik ne idan ka duba siyar alaman Nubala na al'imam zahabi za ka ji yana cewa a kan shi alimu Ifriqiya wa muhaddisuwa wato shi ya kasance shi ne wato kololuwa wajen sani a nan afirka idan ana maganan malamai ana fara kawo shi a jerin farko kana ya kasance muhaddisinta wannan bawan allan kamar yadda muka ambata a jajen da muka yi na batun abin da ya faru a birnin maiduguri ya kasance alkali wata rana ya shiga cikin hali na imautuwa da yanayin yadda ya sami kansa a ciki har abun ya fayi ya bayyana cikin fuskan shi mutane da suke tattare da shi sun gane lalle kwarai yana cikin wani damuwa da fushi nan sai aka zo mishi da wani da wani wannan aka zo mishi da, da, da wani kamar kyauta haka an shigo mishi da wani abu sai mutumin da ya shigo mishi ya zo yana masa rada a kunne da ya gama sai aka ga ya shiga cikin ɗan ya soko daga halin da yake wato aka ga alaman ɗan murmushi haka dai akan fuskan shi ko kuma ya sauko daga halin da yake ciki sai ya ce aje a girka abin da aka zo da shi cikin wato bakon nan aje dai a girka da wuri a zo da shi aka je aka girka aka zo da shi sai ya ce da mutumin da yake tare da shi cikin majalisan ya ce bismillah zo mu ci sai ya ce a'a ba ni bukata da ya ce haka ya ce e kana da gaskiya duk wanda ka gan shi jagora ko kuma alkali duk lokacin da ka ga an ka masa kyauta ya karba to wannan idan ya maka bismillah ba naka bane kada ka yi amfani da wannan kuma wannan ba abokin tafiya bane ba irin mutumin da za ka yi mu'amala da shi bane sannan kuma wannan abun da ka ga an zo mini da shi ba kyauta ba ce wannan wanda ya zo ya mini rada a kunne ya mini magana a kunnen nan daga cikin bayina ne daga gona na ne ya zo da wannan abun da kaga an zo da shi sannan lokacin da ka ganni ina cikin wani damuwa da wani hali kan a zo da wannan abun bayansa bayan ya mini magana a kunne na ya wuce kaga na soko dalili ne ya kawo haka dalilin ko shine na binciki kaina na sami kusan watanni uku ba a jarrabce ni ba sai na ce ko na rasa matsayi ne a wajen Allah shi yasa na shiga cikin matukar damuwa da wannan ya zo mini ya mini magana cikin kunne ya bani labarin wani ibtila'i ne da ta auku a can gona na sai na soko na gane cewa lalle alhamdulillahi har yanzu ana yi da ni shi yasa na soko daga wannan damuwa da nake ciki saboda haka sananne ne duk wanda Allah ya bashi wani matsayi na wato jagorantar mutane wanda an nada shi a kai ko kuma ya kasance basarake ko kuma ya kasance jagora akan al'umma ba a so an yi hanin suna karban kyaututtuka daga wacan mutane saboda a fitinan da za ta biyo bayan haka kamar yadda ya zo wannan hadisin kunga ya bayyana karara sai hadisi na gaba na biyu rairata radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallama kala man kanat indahu mazlamatun li akhihi min ardihi aw min shay'in falyatahallalhu minhu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري أبي هريرة شي كربو ون حديث دقا وجن منزو الله صلى الله عليه وسلم يناتشيوا منزو صلى الله عليه وسلم يتي من كانت عنده مظلمة لأخيه duk wanda ya zalunci wani dan uwansa mumini min irdihi aw min shay'in ko ya ci mutuncinsa cikin wannan duniyan ko kuma wani abu da ya shafi haka falliyar tahallalhu minhu al-yawma qabla alla yakuna dinarun wala dirham ya nemi yafiyansa tun anan duniya kamun aje can lahira inda babu dinari ko dirhami ba dai a biya in kana lahu amalun salihun ukhidha minhu a wancan ranan a can lahira za a ɗauki ayyuka nasa na gari da aikata ne sai a biya zalincin da ya tafka wannan duniyan sawa'un zalincin nan ya shafi mutuncin wannan mutumin ne sawa'un wannan zalincin nan ya kasance ya ci wani dukiyansa ne ko ya danne wani haƙƙinsa ne ko ya sata wani abunsa ne ko ya gibance shi ne ko ya yi wato munafurci ne a kan shi duka dai za su shiga cikin wannan abun ya ce wa illam ya kullahu hasanatun idan aka same shi babu aiki na gari ko kuma babu lada tattare da shi ukhidha min sayyiati sahibihi fa umila alayhi za a doka daga daga daga daga wato zunuban wannan wanda ya aikata wannan wanda ya zalunta nan sai a lafta masa wato da hakan za a biya wannan a wani hadisi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yana tambayan sahabbansa wane ne muflisi wato wane ne talaka sahabbai suka ce ai talaka shine wanda bai da dinari ko dirhami manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ina ba wannan ba muflisi shine talaka shine wanda yayi aiki na gari a nan duniya yayi ayyuka na alheri ya tara lada mai tarin yawa sai a same shi a can lahira da laifuffuka kamar akala lama haza ya ci naman wannan wa daraba haza ya bubbugi wannan kuma shatama haza ya zagi wannan yayi wato barna dai nan da can yayi su kana a ƙarshe ta zama mishi sanadiyan hasaran wannan dukiya da ya tara na ladodi a can lahira sai a doki wato ladan da yayi ya tara a nan duniya a biya haƙƙin wanda ya zalinta a can lahira idan lada ya ƙare sai a doki zunubansu idan har yanzu ba su ƙare ba a lafta masa kaga babu shiga aljanna sai an sa shi wuta an kakkare an kankare wannan zunuban tukuna zai samu shiga aljanna lalle ya wahala saboda haka manzo sallallahu alaihi wa sallama domin tsira daga irin wa'annan fitintinun ya mana ishara da cewa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi ya ka mana kuma man kana yu'minu billahi wal yawmi wal yawmil akhir fal yaqul khairan aw liyasmut ko ba haka ba saboda haka idan an kiyaye irin mutammimat lil kamalat da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ishara gare su lalle mutum zai tsira daga wannan Allah ya kiyashe mu ya kiyaye mu rawahu al-bukhari bukhari ne ya rawaito hakan wa an abdullah ibn amr ibn al-has radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi wal-muhajiru man hajara ma nahaa Allah anhu muttafaqun alayhi manzo Allah sallallahu sayyidina Abdullah ibn Amr bin al-As Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa shi ya karbo wannan hadisi da zamu karanta daga wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama yana daga cikin hudu na abadil al-arba'a da muka yi maganar su kwanakin baya ya rasu ne shekara na 65 bayan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama hakan yasa shine farkon wanda farkon abadila na cikawa na barin wannan duniya yana cewa manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce almuslimu man salima almuslimu na min lisanihi wa yadi wato duk wanda yake musulmi na hakika duk wanda yake musulmi na gari shine wanda musulmai suka kubuta daga cewa ya cuce su da bakinsa ko kuma da hannunsa. Wato, ka furuta wani abu da yake ba daidai ba na cin zarafinsu ko na zaginsu ko na ƙetare haddi na idan sun ji ba za su ji daɗin haka ba, ko kuma ka yi aiki da hannunka wajen yi musu ba daidai ba wannan zalunci yake. Kar mu manta hadisin ya zo a cikin babin zalunci. Shi yasa ya ce musulmi na gari musulmi na kwarai shi ne wanda musulmai suka kubuta daga cewa ya cuce su da bakinsa ko kuma da hannunsa ya ce wal muhajiru man hajara ma na Allahu anhu idan ana maganan hijira ana maganan muhajiri ya ce shi ne wanda ya yi hijira daga abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana, ina fata an gane, wato ya nesanta daga abun da Allah subhanahu wa ta'ala ya hana, wannan idan ana maganan almuhajiri to muhajiri yake. muhajirai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba su daraja Allah ya ba su ɗaukaka yadda suka kasance sun karbi wannan hijiran ba don komi ba don Allah da manzonsa zuciyansu bai yarda musu su kasance wani waje alhali manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana wani waje ba kamar yadda kowa ya sani babu inda zukatansu ko kuma zuciyansu yake so kamar wannan makkan duk da dadinta duk da alfarmanta duk da girmanta a zuciyansu ba su yarda suka kasance a cikinta ba alhali manzo sallallahu alaihi wasallama ya yi hijira daga ita da umarnin Allah alhali manzo sallallahu alaihi wasallama baya cikinta sai Allah ya ba su falala har ma yayi magana akan su wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi ihsan yace menene radiyallahu anhum wa radu anhu saboda haka sun samu yardan Allah sun samu daukaka sun samu daraja da wannan hijiran to anan wannan hadisin malamai suka ce ana nufin wato hijira kamar ba ta ƙare ba in kai lalle kana buƙatar rabonka da samun lada irin na masu hijira to ka yi nesanta ka yi hijira da daga duk wani abun da Allah ya haramta ya hana lalle za ka samu ladan masu hijira to Allah ya bamu muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suke suka bukhari da muslim ne suka rawaito hakan وعنه رضي الله عنه ويكنا أبي هريرة كو شين عبد الله بن عمر كي شي رويت حديث دا يقباتا يتكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في النار فذهبوا ينظرون إليه فوجدوا عباءة قد غلها رواه البخاري cikin wannan hadisi da sayyidina abdullah ibn amru bin al-as Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa ya rawaito ya karbo daga wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama yana ba da labarin cewa kana ala thaqalin nabi sallallahu alaihi wa sallama wato akwai wani bawa da ya kasance mai kula da iyali na manzo sallallahu alaihi wa sallama ana kiransa da kirkira alkazi iyad kuma ya ce karkara ne ba kirkira ba famata wannan ya rasu sai manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce huwa finnari shi wannan yana wuta malamai akan cewa yana wutan nan sun ba da ma'anoni kusan kala uku na farko suka ce an ce yana wuta a cire batun zai dawwama a cikinta ba wai ana nufin zai dawwama a cikinta ba ne na biyu suka ce ma'ananta ta yi ana masa azaba a wuta manzo sallallahu alaihi wasallama yake nufi na biyu na ukunsa shine suka ce ma'anan haka wala Allah muddin idan Allah bai masa afuwa ba to yana wuta fa zahabu yanzuruna ilayhi bayan manzo sallallahu alaihi wa sallama yi maganan nan sai suka je suke suka je su kalle sa bayan ya mutu din nan fa wajadu aba'atan qad ghallaha sai suka same shi da wani aba'a wato ibaya ya sace ta ya ɓoye ta a cikin abin da aka samu cikin ganima. Adghallaha wato ya ɓoye ta a cikin abin da aka samu na ganima rawahu al-Bukhari. Wannan abu da ya ɓoye ya zame masa sanadiyan azaba ran gobe kiyama. Saboda haka mu yi hattara, za ka ga mutane a bakin masallaci, ɗakin Allah gidan Allah ba sa tsoro, sai ka ga wani ya ɗauki takalmin wani ya yi gaba. wani a masallaci an yi sujada ma aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbih wa huwa sajid ko ba haka ba mafi kusan wato ba mafi kusancin bawa da ubangijinsa lokacin da yake halin sujada amma a wannan lokacin sai kaga wasu suna target din su doki wayoyin mutane yana faruwa ko baya faruwa sai ka ji labari mara daɗi kamar ana adawa da masallaci ne ma ka ji wani har janareton masallaci bai bari ba to kaga masifan azimun ta ce sannan kuma daga cikin wannan abun da hadisin nan yake nunawa mutum da ubangijinsa Allah kaɗai ya san halin da mutum yake ciki Allah ya kiyaye mu Allah ya sa kuma mu cika da imani kuma aiki ɗaya tana iya ta zame wa mutum sanadiyan kasancewa cikin azabaran gobe kiyama akwai wani hadisi daban makamancin wannan wanda sahal bin sa'ad as-sa'idi ya rawaito shi kuma abi huraira ma ya rawaito makamancin haka cewa wani mutum ne wanda ya yi jarumta na kin karawa a cikin wani yaƙi da musulmai suka fita da aka zo ana yabonsa wajen manzo sallallahu alaihi wasallama sai manzo ya ce shi kuma daga sai dai shi kuma zai fada cikin wuta to abun ya ba wa sahabbai mamaki amma manzo shi yana magana ne daga yaƙini da abun da Allah ya sanar da shi na ɓoye daga cikin gaibubbuka wanda mutane ba su sani ba sai sahabbai ɗaya daga cikinsu ya ce tun da ya ji wannan ya rinka kasancewa da wannan mutumin yana lura to wannan an ce duk da abin da muka gani na jarumta da abu na kare addini amma gashi an ba da labarin cewa shi daga mutan wuta yake to menene yake wakana kawai da ya duba sai ya same shi ya ji ciwo da ya ji ciwo ya kasa haƙuri ya kasa haƙuri kan wannan ciwon nan sai ya zare takobinsa ya kashe kansa wanda ya kashe kansa kam ina zai je wuta zai je sai anan wannan sahabin nan ya koma ya kara cewa manzo ashhadu annaka rasulullah wallahi maganan da ka faɗa ina shaidawa da cewa kai manzo ne na Allah hakikan ya ce a maganan da ka faɗa ya rasulallah haka ya faru wallahi wannan ya kashe kansa ya kashe kansa kuma ya tabbata daga mutanen wuta to saboda haka mutum idan yana jin wannan ya yi ƙoƙari ya nemi tsari daga wajen ubangijinsa na ya sami lafiya tsakaninsa da ubangijinsa ya kasance ya bar duniyan nan cikin lafiya ayyukansa na ƙarshe su zama ayyuka ne yardaddu a wajen Allah kuma ya zama wato yana cikin bakoncin manzo sallallahu alaihi wasallama lokacin da zai je lahira wato ranan da ya dira a lahira ranan farkonsa ya zama masa mafi daɗin ranakunsa shi yasa daga cikin addu'o'i wanda manzo ya musu shaida mai kyau, ya musu shaida da cewa addu'o'i ne wanda mutum ba zai yi istigna'i daga su ba tun da ya samu shaidan manzo sallallahu Alaihi wasallama. Wani arabi ne da ya zo ya yi kyawawan sana'i ga Allah, ya ce, Allahumma ya mallata rahul uyun, wala tukhalituhu zunun. ولا يخشى الدوائر يعلم متاقيل الجبال ومكاييل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منك سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في قعره ولا بحر ما في واره أسألك أن تجعل خير أعمالي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك وكاغا وانا الدعاء yana magana ne akan kyakkyawan sana'i ga Allah subhanahu wa ta'ala, kuma bayansa ya cika da cewa an taj'ala khaira a'mali khawatima ka aje kyawawa wato ka tana damun kyawawan ayyukana da ku suka fi samun karbuwa a wajenka su kasance a cikin ƙarshe wajen cikawata. ta. wa khaira ayyami yawma alqaq kuma ya ubangiji kalamun ce mun bi haisu mafi alherin rana kuna ya zama shine ranan da zan sadu da kai wannan addu'an da ya kararo ta da sana'i na Allah da sana'i akan Allah bayan ya gama ta manzo sallallahu alaihi wasallama ya ba sa kyautan gwalagwalai ya tambaye sa ya ce da shi ka san me nisa na baka wannan kyauta ya ce lalle na sani ya ce to don mene ya ce ai ka bani saboda dangantaka da in uwantaka na jini ni ma balarabe ne kai ma balarabe ne ya ce lalle ka yi abu don ‘yan uwantaka da kuma wato don jininka abu ne wanda yake mahmud abu ne wanda ake son shi abu ne mai kyau kwarai da gaske sai dai ni na baka wannan ne saboda kyakkyawar sana'inka ga ubangijinka sannan daga cikin abun da muminai suke amfani da shi domin samun lafiya samun aljanna kuma da tsira daga wutan jahannama اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من عمل اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار اللهم أجرني من النار وما قرب إليها من عمل daga cikin kuma abun da mutum zai samu tsira cikin wannan duniya cikin kuma kuma a can gobe kiyama a can lahira a kabarinka a mahshari ne a sirati ne a mizani ne a kabari ne da sauran dai abin da suka shafi rayuwanka na yau da kullum akwai lokacin da maulana yake ba mu labari a wannan masallaci cewa wanda ya faɗi wannan a da yaushe zai samu Allah tare da shi duk duk wani hali da yake ciki ya ce dama Allah yana tare da kai amma ana nufin kasancewa da kai na kiyayewa kasancewa da kai na musamman ya ce hasbi Allahu lidini hasbi Allahu liduniyaya حسبي الله لما أهمني حسبي الله لمن بغى علي حسبي الله لمن كادني بسوء حسبي الله عند الموت حسبي الله عند المسألة في القبر حسبي الله عند الصراط حسبي الله عند الميزان حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب وانا إذا متم يا كسن ينا ينسو تو أقود يوشفرين الله زي كسن شي تاردشي kaga ya hada da duk wani abun da kake jin tsoron shi na duniya ne da lahira kuma bai barka ba a cikin addu'an nan akwai wato neman tsari a kabari lokacin mutuwa a mizani a sirati to mai mutum yake so fiye da haka sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya ce da sayyidina abbas lokacin da ya tambesa wasici ya tambesa addu'a ko kuma ya tambesa wasici ko kuma ya tambesa kalma ya ce da shi salillah al'afiya ya ƙara komawa gare shi ya ce ƙari nake nema ina neman daɗi ya rasulallah ya ce salillah al'afiya ya ce ina neman daɗi ya rasulallah ya ce salillah al'afiya ya abbas ya amma rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ai wanda ya samu lafiya a nan duniya ya samu lafiya a can layira lalle ya samu komi saboda haka wa'annan daga cikin addu'o'i ne wanda mutum ba zai yi istirna'i da su ba mutum ya kasance mai neman al'afiya daga wajen ubangijinsa wato Allahumma qina wasturna wa waktub lana al'afiya fi dunya wal akhirah ko kuma da lahjarka yadda ka saba ka nemi lafiya tsira a wannan duniya tsira a can lahira wannan duka yana daga ciki to Allah ya kiyashe mu Allah ya ba mu sa'a sannan kuma ita wannan rayuwar tana da wahalhalu da yawa wanda suke sa mutum ya fada cikin wasu abubuwa da suke nesantar da shi daga hanya madaidaici da ake kiran shi zuwa shi sai ka gaba da saninsa ba ya fada cikin irin wa'annan abubuwa da ake tarewa ake hana shi kada ya auka a kansu idan mutum ya koma zuwa addu'o'i da suka zo daga wajen manzo sallallahu Alaihi wasallama lalle zai samu saukin rayuwa zai kuma samu kiyayewa daga irin wannan abun daga cikin addu'o'i da ya baiwa jikanansa kamar alhassan da alhussein Allahumma hadina fi man hadaid wa barik lana fi ma atait sannan daga cikin su addu'an da ya ba sayyidatuna Aisha radiyallahu anha la aslih li shani kullah ya hayyu ya qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله لا تكلني إلى نفسي طرفة عين أو أقل من ذلك Allah ya samu dace wannan hadisi da ya gabata bukhari ne ya rawaito shi wa an abi bakarata nufai ibn al-harith radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الزمان قد استدار كهيئة يوم, كهيئة يوم خلق الله السماوات والأرض السنة اثنتا عشر شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان أي شهر هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس ذا الحجة قلنا بلى قال فأي بلد هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس, البل... أليس, ال... أليس البلدة الحرام قلنا بلى قال فأي يوم هذا قلنا الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه قال أليس يوم النحر قلنا بلى قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا وستلقون ربكم فسي... فس... فيسألكم عن أعمالكم ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض ما بعض من يبلغه بعض, بعض من يبلغه أن يكون أوعى له من بعض من سمعه ثم قال ألا هل بلغت ألا هل بلغت قلنا نعم قال اللهم اشهد متفق عليه wannan hadisin wanda ya karbo shi daga wajen manzo sallallahu alaihi wa sallama abi bakra nufai ibn al-harith radiyallahu anhu shi abi bakra abi bakrata an bashi wannan sunan saboda ya gangaro ne da wata korkoro daga katanga lokacin da aka je ba'if dama suna da katanga da suka katange kansu wanda na kariya ne to sai aka bashi wannan suna abi bakra amma shi ya karbi musulunci ne shi yasa ya yi amfani da wannan korkoron nan ya soko daga wannan katangan domin ya iso wajen musulmai sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da su a cikin wata wata wata khutba wannan khutban nan ta zo ranan sallah ne wato bayan hajjin bankwana hajjatul wada qala inna zamana qad istadaraka hay'ati yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard yace hakika zamani ya kewayo kamar siffarsa lokacin da Allah ya halicci sammai da kasai yace as-sanatu 12 shahran shekara yana da watanni 12 ne inna iddatash shuhuri 'inda Allah menene 12 shahran kamar yadda yazo a cikin alqur'ani mai girma minha arba'atun hurum sai anan ma yace da su minha arba'atun arba'atun hurum cikin wannan watanni 12 na shekara akwai guda hudu masu alfarma salasun mutawaliyat guda uku a jere suke sai ya ce sai ya zo yake ba da bayanin wannan masu alfarma dinnan watanni masu alfarman nan ya ce zulqa'da wa zulhijja zulhijja da zulqa'da larabawa suna yadda suke furutata suna furutata bisa fuska guda biyu suna kiranta da zulhajja ko kuma zulhijja suna kirinta da zulqada ko kuma zulqa'da sai kuma al-muharram wa rajab mudar alladhi bayna jumada wa sha'ban sai rajab na mudar mudar kabila ce daga kabilun larabawa alladhi bayna jumada wa sha'ban anan manzo sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar musu cewa wannan rajab din nan yana nan tsakanin jumada asani da sha'ban domin me sa domin su larabawa ta rana sai su zo su ture wannan rajab ɗin nan zuwa wani lokaci don bukatunsu saboda wannan ashur ne na urum wanda ba a yaƙi a cikinsu to don su yi wani abun da suke bukata sai su canja mata wani lokaci wataran su tura ta tsakanin sha'ban da ramadan bayan sha'ban an sani cewa ramadan ne sai su ce a'a wannan rajab na wannan shekaran sun canja mata waje sun tura ta izuwa bayan sha'bana sai bayan ta tukuna ramadana ta shiga sun kuma muzar daga cikin larabawa ba sa yin wannan wasan suna ba ta alfarmanta kuma ba sa canza mata waje da Allah ya yi mata shine anan manzo yake ishara da ita ya ce wa rajabu muzar tun daga wannan lokacin nan aka ɗauki rajab a inda take a yanzu wato jumadal ula sai kuma rajab to wannan watanni masu alfarma zulqa'da zulhijja da muharram da rajab me yasa ake kiransu da watanni masu alfarma ana ribanya ayyuka a cikin su a cikin waɗannan watanni kuma ana ƙara ana kamfama ayyuka da ribanya lada a cikin wannan watanni idan mutum ya aikata abun alheri ana kamfamawa ana ribanyawa haka zalika in yayi mummunan aiki shi ma ana gallazawa ana ƙara wato girma girman zunubin a waɗannan watannin ya munana fiye da yadda suke a wasu watanni kamar yadda yake cewa wa man yurid fi bil hadin bi zulmin nudiku min adamin alim ko ba haka ba saboda alfarman makka haka zalika a wannan watannin ma aiki na zunubi haka suke a cikin waɗannan watannin akwai kwanaki akwai zababbun kwanaki da Allah ya rantsuwa da su a suratul fajiri kamar al-layali al-ashr kwanaki goma na farko na watan zulhijja wanda babu irin su cikin shekara ma gabaki daya to a takaice waɗannan watanni suna da alfarma sosai manzo sallallahu alaihi wasallama da yake yana so ya fuskantar da su zuwa abu mai alfarma da gaske shi yasa ya fara ka musu magana akan ya fara tattabo musu magana akan abin da suka abin da suke da alaka da alfarma sai ya ce ayu shahrin haza ya tambaye su wani wata muke ciki yanzu Allahu wa rasuluhu alam sahabbai zunzurutun imaucewa da girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da tsoron yanayi da kuma yadda manzo sallallahu alaihi wasallama yake gargadi kuma sanin cewa wannan magana ne na Allah ma yan fiqwani hawa babu wasa a cikinta suka ce su ba su san wani wata ake ciki ba suka sai wanda yake riwaya yake fasakata yayi shiru yace hatta zananna annahu yusammihi bighairi ismi ba ya ce hatta zanantu ba fa yace har muka zata wato duk wannan ya zo a tunaninsu baki ɗaya ko watan za a canza mata suna ne don ladabinsu idan manzo sallallahu alaihi wasallama ya tambaye su akan abu sai ka ji sun ce Allahu wa rasuluhu alam a can ma sai na umar an tambaye shi man sa'il ya ce Allahu wa rasuluhu alam ko ba haka ba wannan ladabi ne na sahabbai da sanin darajan Allah da sanin darajan manzonsa sallallahu alaihi wasallama abun da yake gaibu ne a wajensu sun sani cewa a fayyace yake a wajen manzon Allah Allah na sanar da shi sai ya ce har manzon Allah ya yi shiru har muka zata cewa zai canza mata suna ne qala alaysa zalhijja sai ce da su shin ba zalhijja bane sai suka ce qulna bala sai suka ce kwarai haka yake zulhijja take ya rasulullahi akan minbari manzo yake tambaya qala fa ayyu baladin hadha wani gari ne wannan garin makka suke amma suka ce kullu Allahu wa rasuluhu alam suka ce ya manzon Allah Allah da manzonsa kadai suka sani fa sakata yayin shiru hatta zananna annahu sayusammihi bighairi ismi har muka zata cewa zai canza mata suna zai kiraye ta da wani suna daban-ban da sunan da muka sani qala alaysa albaldatu alharam shin ba ita bace gari mai alfarma wato makka suka ce kulna bala suka ce yi haka yake ya rasulullahi makka ce qala fa ayyu yawmin hada sai ya tambaye su wani rana ne kuma wannan ranan kulna allah wa rasuluhu alam har ila yau sahabbai suka ce Allah da manzonsa kadai suka sani kaga a na farko shi ya tambaye su kuma amsan da ya ba su tabbas shine amsan da suka sani na biyu ma ya tambaye su amsan da ya ba su tabbas shine amsan da suka sani a uku ya ƙara tambaye su sun ƙara maimaita daidai da amsan da suka maimaita a farko da na biyu domin ladabinsu da Allah da manzonsa baya canzuwa amma in ba haka ba ai ya ishe su su fahimci cewa lalle abin da zai biyo baya kamar yadda ya biyo a farko ne amma ina a takaice dai suna cikin dimautuwa din ne قلنا والله الله ورسوله أعلم فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه سيشره har muka zata cewa zai kira ta da wani suna daban ban da sunan da muka sani qala alaysa yawman nahri sai yace da su shin ba ranar sallah bane qulna bala qala sai sai suka ce eh haka ya rasulullah haka take sai yace da su yawmun nahri ba yau bane ranar layya suka ce eh haka ya rasulullah bala lalle yau ranar layya take قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام سيكي دسو جننكو da kuma dukiyanku da kuma mutuncinku mutum ya auka kan abun da ba nashi ba kan cikin wannan abun da na ambata a nan haramun yake ka hurmati yaumikum hada wato wannan abu ne mai alfarman gaske mai daraja a wajen Allah ba a taba shi kamar yadda kuka san alfarman wannan rananku da namke muku hutuba yanzu fi baladikum haza cikin wannan garinku mai alfarma fi shahrikum haza cikin wannan watan naku mai alfarma wasa talqauna rabbakum fayasalukum an amalikum duk da wanda rayuwa za ta kasance duk da wanda rayuwa ta yi muku a duniya lalle lalle za ku gamu da ubangijinku kuma zai tambaye ku akan abun da ya shafi haka ya ce ala na'am fala tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dakum riqaba ba'd kada bayana ku koma ku kasance kamar kafirai sashen ku suna yanke wuyayen sashe ala liyuballigha shahidul ghaib sai yace anan na'am wanda ya ji ya shaidan ma wanda baya nan wanda bai ji ba shi yasa wannan abun ya iso mu har izuwa yau ya ce fala alla ba'da man yablughu an yakuna au'a lahu min ba'di man sami'ahu tanan ne aka gane cewa kana iya ka isar da sako ka fahimce ta iya fahimtanka ka isar da sako amma kuma fahimta da Allah ya baka lokacin da ka sami wannan sakon kai da ka isar alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin